بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 16 ga watan jimadan ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 27 ga watan maci shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيد الخير ba manta ba malin yana kan maida matijjani a samawi martani ne akan kage-kagen karerai da yi masahabbai wanda a fakaice ba sahabban kaɗai ya nufa ya ɓata ba ɓatanci ya nufi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama sai ya fake da saye da su sahabbai. Cewa gashi annabi ya ba su umarni su kawo mai takarda ya rubuta masu abin da ba za su jayayya su samu kansa cikin ruɗani bayan rasuwan shi ba. Sai suka yi jayayya cewa to me annabi zai rubuta masu bayan ya faɗa masu cewa ya bar masu alkur'ani da sunna. wanda in sun roƙo da su ba za su bata ba kun gano wannan da kyau ko to sai annabi bai rubuta wannan abu ba shine malai ya ce a inda wannan daga cikin sakon da Allah ya aiko annabi ne ya umarce shi cewa lalle ya isar ai da annabi zai isar da wannan ba sabani ba kona ko da ko menene kin da ranar alhamis abin ya faru kuma annabi bai rasu ba sai ran litini kuma kafin ya ce ɗin a kawo takardun ya gaya ma Aisha abin da zai rubuta shi ne wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah da kanshi da muminai ba su yadda kowa ya zama jagoran musulmi a bayan annabi ba sai sai da na abubakar amma ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hadith mala ya ci gaba da raddi da cewa ai ga ma maganan annabi da ya zo cikin hadithi annabi yana yana cewa lan tadillu ba'adi san ba za ku bata a bayana ba lan tadillu fawfaw ba za ku bata a bayana ba to kuma shi tijana as-samawi ya ce rashin wannan rubutun shi ya ja ma al'umma suka bata kuma shi a cikin hadisi annabi ya ce al'umma ba za su bata ba fa yaqulu ad-dihlawi babban malami ad-dihlawi ya faɗi a cikin littafin shi mai sunan muktasar tuhufatul ashtuhufa al-ithna ashariya shafi na 251 fi taujihihi da ya zo magana ya ce fa'in ƙila da za a ce laulam ya kun ma ya tubu amuran diniyan ya ce laulam ya kun ma ya tubu da dai a ce abin da annabi zai rubuta wani al'amari ne na addini falima kala kuma me yasa ya ce lanta dillo ba'adi kun gano wannan ashe wancan yana nuna cewa ba wani harka ce daga cikin addini ba kuma kafin wannan ranar Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ashe wannan abin da za a rubuta bai daga ciki ai kuna fahimtar wannan kulna mala yace sai mu ce للضلال المعان لدلال معان والمراد به ها هنا عدم الخطأ في تدبير الملك ce kadai abinda wannan rubutu na annabi yake nunawa kuma abinda wannan hadisi yake ishara a kai cewa wajen gudanar da mulki to al'umman shi ba za su bata ba ba kuskure cin abin da za su yi shine lan tadullu fi tadbir umuril muslimina duk abin da za ku yi a bayana na kafa halifa da gudanar da musulmi Allah zai sa hannu a ciki ba za ku bata ba. Wa huwa ikhrajul mushrikina min jaziratul Arab da fidda mushrikai da za ku yi a jazira wannan al'amari ne na daidai ba bata a cikin shi wa ijazatul wafdi bi nahwi ma kana yujizuhu haka idan aka yi baki irin tarban da annabi yake masu to kuma ku ci gaba da wannan tarban ba za ku bata ba wata jihizu jeshi usama minhu da kuma aikawa da rundunar usama shi ma wani harka ne da za ku yi kuma ba za ku bata akan wannan harkan da za ku yi ba laddalala walgawaya aniddin ba wai bata kun gano wannan da kyau ko da karkace ma addini annabi yake nufi ba har abada sahabbai suna da wannan immunity din ba za su bata ba wannan tabbas ne duk abin da za su yi gudanar da harka na rayuwa ba za su bata ba dama annabi ya san shiryayyu ne harkan addini ba ta inda za su bata wa amma qawluhu amma maganan da shi tijani as-samawi yace wa humul ladina ikhtalafu su sabai su suka ja sabani duk suka rarrabu fil khilafa dangane da al'amarin khalifanci fatanaza'u bayna hizbi hakimin akai jayayya bangare daya rundunan wanda yake shine jagora shugaba wa hizbi mu'aridin da kuma wanda yake jayayya da shi dan tawaye abin da yake nufi kenan wasabbaba zalika takhallufal umma wannan ya sabbaba ma al'umma ci baya wani kisami ha'ila shi'ata ali al'umma suka rarrabu akwai magoya bayan ali wa shi'atu mu'awiya da kuma magoya bayan mu'awiya ba ka yi faɗi a cikin littafin sun mata dita ba ya ce duk saɓanin saɓa ya haifar da wannan tambaya a nan akwai wanda ya saɓani akan khalifancin abubakar ne akwai wanda ya saɓani akan khalifancin umar ne khalifancin usman akwai wanda ya saɓani sai lokacin khalifancin ali ne aka sa za ka zo za ka ji ba inda wani cikin sahabbai ya nuna yana kwaɗayin kujeran Ali babu shi har wanda suke rikicin ba wanda ya jayayya akan waya al'amarin mulki babu jama'a ba taɓa yi ba yasa rikicin da ya faru tsakanin sahabbai yan shi'a ne suke cewa wai akan kujeran khalifanci ne kun gane wa yake wani jayayya sahabbai ba taɓa jayayya akan wani an bashi riko wani matsayi da wani mukami wani zai tsaya na cewa bai yadda ba sahabbai ba taɓa yin wannan abun ba ina fatan mun gano wannan da kyau malice faljawabu ala haza an san da za a bada akan wannan shine annal khilafa baina sahaba fi ahad ali sabanin da aka samu tsakanin sahabbai ya faru a zamanin sayyidina ali ne radiyallahu anhu lam yakun fi khilafa kuma sabanin ba wai harka ne na jayi akan khalifanci ba فإن الذين اختلفوا مع علي رضي الله عنه waɗanda suka samu rashin jituwa da sayyidina Ali hum ga suka ma haka Talha ne da Zubair da Aisha da Muawiya Allah ya ƙara masu yarda walam yakun haula yunazi'unahu fil khilafa waɗannan kuma ba wani wanda yake jayayya da Ali dangane da kujerar khalifanci bal lam yadda'in ahadun babu wanda daga cikinsu ya da'i ahadun wanda daga cikinsu wanda ya da'awa lamin ha'ula babu ɗaya cikin waɗannan mutum hudu wala min gairihim ko wani daga cikin sahabbai wanda ya da'awan annahu aula bil khilafa cewa shi cancanci khalifanci jama'a alu sunna ba su taba magana kan wai an ba wani mukami wannan ganin wai shi ya cancanta ko shi ya dace ba taba yin wannan cikin duniya alu sunna ba tunani ne da aƙida irin ta ‘yan shi'a, kun gano wannan kyau ku? Kuma shi ne suke bazawa a cikin mutane don da bai da kan gado sai a rasu ya yafa, ba taɓa yin wannan a duniyar musulunci. Malam sai ce, ba da maktali Uthman radiyallahu anhu bayan kashe Usman ba wanda ya ce ya cancanci khalifanci min Ali wai ya fi Ali cancanta ba wanda ya haka. Ya annahu afdalu man bakiya, domin cikin wanda suka saura ba wanda ya kai Ali. wa kada kanu yaqirruna lahu bil fadli kuma hatta Talha da Zubair da Aisha da Muawiya sun tabbatar da Ali suna tabbatar mai da falalan shi kuma sun mai mubaya'a wa inna ma aslul khilaf baina haula'i sahaba malace asalin sabanin da ya faru tsakanin waɗannan sahabbai almazkurina almazkurina waɗanda aka ambaci sunansu suka rikici wa Ali da shi sayyidina Ali huwa fi mutalabati bi dami Usman matsala ne kawai na cewa a binciko waɗanda suka kashe Usman wa qatl ko qatalatihi kuma waɗanda suka kashe shi a kamo su a hukunta su a kashe shi asalin matsalan kenan ba wanda ya jayayya da Ali cewa wai Ali bai cancanta ya zama khalifa ba ko wani abin da ya shafi wannan gaba ɗaya ba wanda ya taɓa wannan ta ba ta mun gano wannan da kyau ba wanda ya taɓa yi faƙada kanu ya rauna ta'ajila zalika wal mubadara bil iktisas minhu abin da ya haifar da fitina Ali ba ya ce ba zai yi bane amma su kuma suna cewa a yi da gaugawa duk matakin da za a ɗauka a yi da wuri a hukunta su. Wa ƙada kana Aliyyar radiyallahu anhu laye na zi'uhun fi anna Uthman radiyallahu anhu, kuma shi Ali bai jayayya da su akan cewa Usman kutila mazluman. Wa ala wujubi liktisasi min qatlatihi kuma bai ce waɗanda suka kashe shi ba su cancanta a yi kisasi a kashe su ba. Ali bai faɗa haka ba. wa inna ma kana yara ta'ajila zalika shi na ganin abu a hankali ne hatta tahda'ul awda har hankali ya kwanta wa yastatabbalahu al-amr kuma al'amari ya tabbata a domin abin da ya faru duk gaba ɗaya yankunan da waɗancan ja'iran suka je suka kafa sansani duk sun tsinke su daga biyayya ga su gari gaba ɗaya ba samu alu biyayya ina fatan mun gano wannan da kyau iyakan nan ne kaɗai ake mai biyayya duk sauran wajejen ba a yi to shi aliso yake abu a hankali har wannan abin ya kasance ya tabbata biyayyan da ake mai takan kama su kuma waɗancan suka ce a'a a kama waɗanda suke kusa a yi masu hukunci asalin abin da fayafar da fitinin ke amma sai a ce wai an naɗa wanda bai cancanta ba ce ba ai wannan zai haifar da fitina zai haifar da kaza wannan shi ta da fitina tsakanin sahabbai wannan shi an ci ne ina ba ta mun gane wannan kalmar daga shi'a take mala yake cewa li'anna qatlata Uthman saboda wanda suka kashe Usman kathirun masu yawa ne wa qad tafarraqu fil amsar da suka wancan ta'addancin sai suka bazu a cikin garuruwa kama kana ta'ifatun kabira kamar yadda aka samu mutane da yawansu fil madinati bayna sahaba sun je sun makalkale a cikin madina unguwa-unguwa cikin unguwannin sahabbai. Kun gano wannan? Yanda gano su fa zai zama ba ƙaramin aiki ba, kuma Ali na tsoron kada ya masu da ran mikiya su koma suna masu habbai kisan gilla. Kun gano wannan? Duk janibin da ka kalla sai ga e yana da gaskiya. Ali da ya ce a yi jinkiri abu abin a hankali, wallahi yana da gaskiya. su ne suke cewa ai marmaza dan kar wanda suke kurkusa su gudu su ma su ma sa da gaskiya ko kun gano wannan domin su wanda suke danyen aikin nan da suka ga abin ya faru sai suka gudu wasu su kuma sai suka makale a cikin unguwannin Madina to su wadancan suna ganin abu aka kamo waɗanda ke kusa a hukunta su shi kuma Ali yana ganin ku bari mulkin ya tabbata mana tunda mulki yanzu yana ɗoro ɗafa yana saboda Abdullahi dan Saba al-Yahudi shi ba yana goyon bayan Ali bane amma ya fake da sunan sa Ali ne don ya cimma manufan shi domin yayi masa na Ali ba karamin illa ba saboda ya bi diya tsitsinke biyayyen da ake masa na Ali ko ina kaga yanzu Ali na fafutuka ne yadda zai tattaro mutane akan yi mai biyayya wa ma haza kullihi tare da wannan gaba ɗaya fa innal malace fa inna fa inna ikhtilafahum radiyallahu anhum lam yasil bihi ila ta'ana fi din wannan sabanin da suka yi tsakanin Ali da waɗancan manyan sahabbai wannan abun bai kai su zuwa ga sukan addinin juna ba wattihami ba'dihim li ba'd ko su koma suna gulma suna tuhuman juna suna faɗin ɓatanci da sharri da ƙazafi da ƙage da yarfe tsakaninsu ba su yi ba wa inna ma kana kullu fariqin yara li mukhalifihi makanatahu kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu yana ganin darajar ɗan uwan shi filfadli yana tabbatar da falalan da yake da shi wasuhuba kuma suna tabbatar ma junansu cewa su fa sahabban annabi ne wayara annahu mujtahidun fiyar ra'ayi kuma abin da ke faruwa tsakanin su ma na rigima suna ganin ijtihadi ne yayi ba wai ganganci da son zuciya ba wa in kana mukhti'uhu fihi tare da suna kuskurantar da shi akan wannan ijtihadin da yayi suna cewa ijtihadin ba daidai bane kun gano wannan da kyau ku amma dai ba sa suka ba sa zagi ba sa yarfa ba sa komi amma kuma da sabanin amma suna tabbatar masu da mutuncinsu da darajarsu da kimansu wajen magana wajen aiki da kuma idan mutane jaba wannan sabani ne sabani ne ba sabani ba kuma za ka zo ka ji har yakin da aka ce an yi asifin da jamal su waɗannan da suka kashe usman su suka hasa shi kun gano wannan da kyau ku su suka iza wutar ana zaune kalo suka je suka yi sara a nan suka yi sara a can kun gano wannan da kyau ku za ku ji inda suka haɗa abin domin sabai sun zauna sun yi sulhu ba yaƙi sai su ga in aka yi sulhu abu ya tabbata suwa za su sha wahala ba su ba shi ne sai suka tada wutan fitina sai yaƙi ya hau hautsin kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu